الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى بودياني كان تامن عدوى وأن يمتنا أثبر a yau muna sha takwas ga wata na rabi'ul awwal shekara ta 1446 wanda ya dace wa 21 watan tara miladiya na 2024 darasi na goma sha biyu a cikin littafin fadlul islam na shehu malami muhammad bin abdul wahab allah subhanahu wa ta'ala ya rahama a gare shi muna cikin babi da malam yake cewa babi da ke batu akan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim za mu tashi daidai gabar da malam ya ambata mana hadisin waɗanda suka kai ziyara gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kina a littafin da yake hannun sauran yan uwa zai zamanto safaha ta 514 can ƙarshen da malin ke cewa yana mana bayani akan abin da ya shafi falala wanda yake na musulunci sannan kuma da kasantuwar wannan falala ba ta cika ta tabbatu sai lokacin da bawa ya yarda zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne malin ce wa fihi aidan an anasin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ذكر له أن بعض الصحابة an ambata wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wasu daga cikin sahabbai qala ɗaya daga cikin su yake cewa ama ana fala akulu lahma yace ku sani lalle ni ba zan ƙara cin nama ba daga yau wa qala al ɗaya kuma daga cikin su yake cewa ama ana fa aqumu wala anam zan yi ta kiyamun leni duk daren duniyar Allah ba zan taɓa kwantawa da dare da in yi barci ba wa ƙarar akhar ne kuma yake cewa ama ana fala a tazawwajun nisa ya ce ni kuma ba zan auri mace ba balantana har ta shagaltar da ni game da bautar Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan mutanen da maganganun da suka yi ɗaya daga cikinsu kuma yake cewa ama ana fa asumu wala uftir zan yi ta azumi kowace rana zancen rana ta fito ina cin abinci ba ni ba kullum azumi zan rikai waɗannan mutane ga irin abubuwan da suka ambata kuma sun shiga a wata riwaya gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai suka tambayi matan manzan allah ya manzan allah yake bauta wa allah da aka ambata musu abubuwan da yake yi ya yi barci wani lokaci wani lokaci ya mulle sannan kuma ya auri mata sannan kuma yana cin nama wasu lokuta yana kaza yana kaza yana kaza sai suka ce aina nahnu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ina mu ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an rige an gawarta mushi to mu kuma wanda muke cike da abubuwa kenan dole zaman to kokarin da zamu yi ya yi irin kokarin da zai yi a fahimtar su manzo sallallahu alaihi wasallam da labari aka ce wasu mutane sun shigo ɗaya ce ba zai ci nama ba ɗaya ce ba zai barcin dare ba ɗaya ce ba zai ci abinci da rana ba ɗaya kuma ya ce ba zai auri mata ba matsala da ya ji labari sai hoto saman mimbari ya yi godiya ga Allah ya yi jinjina ga ubangiji subhanahu wataala fa qala sai matsala ya cewa yace na yi ku jin tsoron Allah na yi ku kiyaye dokokin Allah sai ce lakinnani aqumu wa anamu asumu wa uftir matsala yace amma ina yin tsayuwa a cikin dare kuma ina yin barci sannan kuma asumu ina azumi wasu lokuta wa oftir wasu kwanaki kuma ya zama ina cin abinci da rana wa atazawwaju nisaa sannan kuma ina auren mata wa akulu lahama ina cin nama kaga waɗannan mutane gaba ɗaya manzon Allah ya ba su amsa sai ce dan haka ku rubuta ku arji faman rabiba duk mutumin da ya kauce an sunnati game da karantarwa ta da hanya ta falaisa minni wannan mutumin baya tare da ni wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa wasu daga cikin sahabbai to wannan hadisi abin da yake karantar da mu fa'idodi ne kamar haka abu na farko at-tahziru min al-ghuluwi fil ibadati akwai jan kunnan mutane da tsoratar da su akan wajen bautan Allah subhanahu wataala kar su bigi gaban kansu kaga waɗannan sun bigi gaban kansu manzala sallallahu alaihi wasallam ya maido su kan hanya yanzu mutumin da bai fahimci addini ba sai ya ce maka to yin azumin ne laihi ko qiyamul laylin ne laihi ko kuma abin da ya shafi barin mata ne da tabattul laihi saboda za su shagaltar da kai lokaci kaza kayi can fi kayi can kayi wane ne miye kana so ne ka samu lokaci isasshe saboda ka bauta wa Allah yanzu mutumin da fahimci addini ba sai fahimci abin haka sai da yin azumi kullum ai abinda ake so kenan a ba abinda ake so ba da addini yin kiyamun laili kullum ba abinda ake a ana so ne wani lokaci kai wani lokaci kai barci ka kasa lokutan ka kuma ka yi shi a saman tsarin karantarwar annabin da Allah ya yi wannan shine bautan Allah har kullum mutumin da zai bauta wa Allah ya rika ji a cikin zuciyarsa cewa aikin da zai aikata ya samu karbuwa yana da alaka da abin da ubangiji ya umarni da shi duk abin da bai umarni da shi ba wannan abin mai muni ne duk koyon da kai kake ga cewa abin da mai kyawu baya da kyau kuma sannan ba zai kai ka ba zuwa da samun dacewa da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sai da damu Allah kare to kaga anan shi yasa nan wajibi ne mutum ya hankali akan al-ghulu fil ibada al-ghulu shine wuce gona da iri azarbabiya abinda ba a saka ba kai wannan shine abinda suka yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya su kan hanya sannan da fadar shi cewa iyyakum wal ghuluw fi din manzala ce ina jan kunnan ku game da wuce gona da iri a cikin bauta fa inna ma ahlaka man kana qablakum kusani cewa abinda ya halakar da al'ummomin da suka gabace ku manzala ke cewa sun halaku ne bil ghuluw fi din a dalilin wuce gona da iri a cikin addini an ce maka kaso annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni ne na Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah mazala yake cewa sallallahu alaihi wasallama dole ne akan mutun ya so ne sama da yanda yake son mahaifin shi sama da yanda yake son iyayen shi sama da yanda yake son mutane ga baki daya to in ka zo wannan soyayyar ta manzo Allah sai ka bi ta a saman tsarin da ya karantar karka kirkiro wani abu a yau da sunan cewa ai soyayya ta saka kaza mutum ya hattara da kashe di game da abin da ya shahi wuce gona da iri dama abin da yake batar da mutum abu biyu duk ibada wadda aka shar'anta ta abubuwa guda biyu ko ka wuce ko ka kasa kaiwa a ce maka abu kaza raka a hudu za a yi sai kai uku ka gaba kai abin da ake bukata da ka ba a so ko kuma a ce maka abu kaza raka'a hudu za a yi sai ka ci haba mu matasa ne da muke ji da karhin nan bari mu rika yin goma goma ko kuma shidda shidda shi ma ba a so ba a so ka wuce ba a so ka takaita inda aka ce ka tsayan nan shi na ake so ka tsaya al aslu fil ibadati at tawaqquf kowa tsayawa zai yi sai a saurari mi Allah da manzo suka shar'anta sai a bautawa Allah da shi iya da kyau mutum musulmi ya fahimci wannan saboda da yawa daga cikin mutane sun bace imma a bangaren da ya shahi a taksir ko kuma abin da ya shahi algulu ko wucewa ko kuma takaitawa to shine anan malai yake cewa fal wasatiyyatu fil ibadati tu'inu al mar ala al mudawamati wal istimrar mutun ya tsakaita a cikin bautan Allah subhanahu wataala da yanda aka umurce ka wannan umurnin daga waye zo daga ubangijin da ya halice ka kuma ya san kai wane ne sai ce abu kaza kaza zaka to daga ka wuce da dama za ka yi saboda ubangijin da ya halice ka shi ya san irya yaunin abin da za ka iya ɗauka daga ka ɗorawa kanka abin da ba ɗorawa ka ba ƙarshe ne za ka yi kasa za ka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa walai yushadda dina ahadun illa ghalaba babu mutumin da zai wuce gona da iri wajen bautan Allah da azarbabiya cikin abin da ba a saka ba face addinin sai ya gallabe ka ka komo la'alla ɗan ba a hankali ba sallan ma ka fasa amma da ka yi kowa zahi da ka kakkai zahi sai abin da addini ya ɗora ka a kai sannan kuma kar kai sanyi sai akan abin da addini ya ɗora ka a kai kai dai ka zama to mabiyi ne bi kake ba ƙirƙira kake ba amma sai zama to mutum yana da kaushin hali ko iya da kazar-kazar ko iya da zafin ƙirji sai ya ɗora mutane akan wani abin da ba Allah ba ya ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ƙarshe me za a yi asara ce da dama Allah kare mu ubangiji subhanahu wataala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hakika kuna da abun koyi kyakkyawa a cikin a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan mutumin da yake kaunar Allah kuma yake tsaran samun ranar lahira to yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi kaga anan mazala salatul yana karantar da mu cewa ne kowa ya yi abin da aka ɗora mushi ya ce kaga ina tsayawa cikin dare sannan kuma wani kaso in yi barci akwai warewa da mazala ke cewa ka sani inna li nafsika alayka haqq wa inna li zawjika alayka haqqa sannan kuma wa inna li jawrika alayka haqqa duka sai da aka kasa kowa iya da irin nashi haƙƙi da yake da kanka sallallahu alaihi wasallam sai malike cewa ƙarashin hadisin وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني don mutumin da ya kauce game da gwadin karantarwa ta mazala salatu da yake cewa wannan mutumin baya tare da ni to a nan bangaren da ya shahi aiki da mutum zai kirkirar wa kai shi ya tabbatar da cewa wannan aikin kwata-kwata ubangiji ba zai amshe shi ba saboda aikin ibada yana takaituwa ne akan abin da aka umarce ka akan kai shi a dalilin haka akwai wasu abubuwa da yake wajibi ga mutum musulmi ya kiyaye su a dukkan wani aiki na bautan Allah wanda ake neman lada to ka sani akwai wasu abubuwa wanda babu wanda ya isa ya kayyade su in ba shari'ar Allah ba abu na farko shine asbab duk wata bauta da za a yi sababin wannan bautar dole zamanto addini ne ya shar'anta ta فإذا تعبد العبد بعبادة بسبب غير شرعي أدل لوكتين دباوا يتسر وتبوتا da wani sababi wanda shari'a bai yarda da shi ba fa hiya bid'atun wannan aikin da kai bid'a ce me yasa saboda sababin aikin abin da ya kawo wannan aikin wani abu ne wanda yake shari'a ba ta yarda da shi ba malaikin misalin ihya'u lailatal isra'i wal mi'raj raya daren isra'i da mi'raji da aka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda za ka samu 'yan bid'a suna raya daren maulidi haka suke raya daren isra'i da mi'raji a wasu ƙasashe kaga yanzu ana mu 'yan bid'a musu ma san banda wannan saboda ita bid'a kashi kashi ke kuma kowane bangare da irin nasu amma inda wani aiki ne na bautan Allah fa huwa jami'un wa shamilun li kulli makanin wa zamani za ka same shi a ko ina a kowane waje za ka samu labarin shi amma da yake bid'a ne to kaga anan shi anan misalin da malai yake bada mu anan wannan bid'ar Allah babu ita kenan sababin aiki da za a aikata dole zaman to addini ne kayyade shi abu na farko abu na biyu shine jinsi aljinsu me ya ma'ana haka malai ce fa idza ta'abbada al-'abdu lillahi bi ibadatin lam yushra jinsuha idan bawa ya bauta wa Allah da wani tsari na bauta wanda jinsin wannan shari'ar ba a ƙayyade shi a addinance ba to Allah baya amsa misali kamar mutum ne ya zo yin layya sai ya yi layya da doki ya ce a shi ba bahimatul an'am ba kaga abinda addinin shara samar shi ne bahimatul an'am raƙumma shanu ƙanƙanin dabbobi duk abinda ba su ba bayya ciki sai ka zo ka ce za ka yi da doki to wannan jinsin doki bai daga cikin jinsin mai Abin da aka shar'anta a yi ibadar layya da shi da ka idan kai da shi Allah zai karɓa to duk wani abin da jinsin shi dole zama to ya dace da abin da yake tsari ne na addinin Allah abu na uku alƙadar duk abin da za ka bauta wa Allah da shi ƙadarin abin iyakan shi yani a ce ɗa kaza za a yi to wannan addini ne ke shar'anta shi daga lokacin da ka ji wani ya baka wani tasbihi ya ce maka kai dubu ɗari da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya ta wani bida ce me yasa saboda kadar ɗin wannan lissahin da ya bada ana bukatar shi dalili na addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu azkar daban-daban sai ya ce abu kaza kawa kaza abu kaza kawa kaza in ka kawo irin wannan mai dubunnai to ana bin ka bashin dalili dole sai ka ka dalili saboda wannan alqadaru ba wanda yake yin shi sai abin da ya shahi shari'a to haka bangaren da ya shahi sallah ce ko ragi ko kare ko na makamancin wannan baya halatta ka kayyade shi matakar ba addini ya kayyade shi ba idan addini ya kayyade shi to baka da ikon da zaka bude shi idan kuma addini bai kayyade shi ya bar shi a bude yanzu misali subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim iya abin da kaga dama zaka faɗi baka da wani iyaka ko wani limit dan kan baka ilga kawai halarto da zuciyarka da waɗannan kalmomi kuma ka rika ambata su ɗaya daga cikin sahabbai ya samu wasu mutane sun taru a masallaci suna suna tasbihi suna ilgawa sai ya ce kar ku ilga wannan ina muku garantin cewa ko ba ku ilga ba za a ilga ba ku ilga zunubanku saboda ku hasa saboda ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to duk abin da ke kadari abin da ke da kadari to dole wa ilgen shi sai shari'a za ta bada shi daga duk mutumin da zai bauta wa Allah subhanahu wataala da wani tsari na daban wanda babu dalili akai to wannan mutum ya tabbatar da cewa shi ya sa kanshi nafila raka'a 100 wasa ka in ku za ka yi kana bukatar dole ya samu dalili ba wanda isa ya kulle wani adadi ya bada shi sai Allah ko manzon shi idan ku babu to ka sha maka kalaliya duk wanda kake ga cewa aiki ne kai na bauta to ba bautar Allah bane ba ya za ka fahimta ka hadisin da muka karanta da su kaga ɗaya ce zai yi ta azumi ɗaya ce zai yi ta kaza ɗaya ce zai yi kaza ɗaya ce zai yi kaza manzon yake ce musu me waɗannan abubuwan da kuka ambata ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza duk wanda ya kauce bai kan sunna falaysa minni faman raghiba an sunnati falaysa minni wannan magana ce mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayya tare da kai ka duba ma me yawace mutumin yayi sai zai rika yin azumi kullum da yace zai rika yin sallah kullum manzo Allah ya ce to ni tsarin karantarwa ba haka nan bane kuma duk wanda ya kauce wa tsari na falaysa minni baya tare da ni kenan kakkan rubu da cewa to yanzu kanan za a ce ba daidai bane ba eh ba daidai bane ba saboda mazalla ga karantar ba kuma ka duba ka ga a yau yanda aka sakawa bid'a mara take bantamawa a cikin al'umma ake rishin kunya ga Allah da manzon shi yanzu ko wannan maulidi da aka yi na banan nan abubuwan da aka yi suna da yawa yanzu ka ɗauki zagaye kawai da mutane suke yi yanzu da ba zaune ake ba a masallaci ayi wane ne ayi wane ne to min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'da dama wannan zaman ba wanda ya sa ku ku sa kawo aka ce ba addini bane kuka ce addini ne har kuke tuhumar waɗanda ba sa yi da ni ba sa san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali su kuma son manzon Allah ne ya sa su kyamar wannan abu me yasa saboda bai cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma akwai dalili to hatu burhanakum in kuntum sadiqin an gagara tun ada a yau ba wanda zai iya kawo duk tawilin da zaka yi ba zaka samu magabaci akai ba saboda wani abu ne wanda har wanda suke yi sun tabbatar da cewa abu ne muhtan kirkiren shi aka yi daga baya sannan kuma ko giya mutum ya sha ba za ka ce ba kahi abubakar son manzan Allah ka ce ko usman ko aliyu ko talha ko zubair ko wane ne ko wane ne ba za ka ce kahi son manzan Allah babu inda za ka kawo waɗannan bayan Allah sun yi wani sun raya daren maulin da kake wani babu shi to yanzu an tashi daga nan kuma an shiga wani abu na daban zagaye da kiɗi da rawa da cakuɗaɗɗeniya tsakanin maza da mata kuma ka ce bautan Allah kake yi ka ce bauta wa Allah kake wajibi ne mutum mai imani kar wani abu ya doke ka za ka tsaya gaban Allah kuma ubangiji zai tambaye ka mazala sallallahu alaihi cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu dayan ku face sai ubangiji yayi magana da kai gaba da gaba babu mai tarjamar magana tsakanin kai da Allah ka rika tuna wannan tsayuwar abinda yake bautan Allah ne ka yi shi a bautan Allah abinda ba bautan Allah bane ba ka rabu da shi to za ka samu duk aiki na abin da ya shahi bid'a to za ka samu kadar ko adadin ko kaza ba su da wani iyaka bal hasali za ka ko a cikin irin su group na wasu sai a rubuta wani abu a ce mutum yayi kafa dubu kaza da kaza da kaza wanda duka ya kamata mutane a ce sun waye akan waɗannan abubuwa wajibi ne mutum ya waye a addinance kar wani ya taba ka wahala har wani ya rika mina san ka da cewa wai wannan wannan abin da ya turo in baka turo a cikin group kaza ba to ka jira nan da minti kaza abin da zai same ka ka ji makareci ba abin da zai same ka kuma har ka ga wani subhanallah na'am yanzu a irin wannan yanayi haka samu mutumin da zai rude yana rawan jiki zai kama ya aika saboda tsabagen ya jahilci addinin Allah wani mutum ya dora shi saman saman saman gadar zare kuma ya bi shi Allah kiyaye wannan shine abu na uku abu na hudu daga cikin abubuwan da wajibi ne a bangaren bautawa Allah subhanahu wataala ka amsa daga shari'a shine alkaifiya yanayin da za a yi bautan yanayin da za ka yi bauta dole ne ka amshe shi daga annabin da Allah ya aiko sannan abu na biyar shi ne azzaman zamanin bauta lokaci kaza a yi kaza lokaci kaza a yi kaza idan misali mutum a yanzu ya kama hanya daga nan ya tahi misali ko umara sai ce bari ya je ya biya ya yi tsayuwan arfa ko kuma ya gudanar da ayyuka da ake irin na hajji ya tahi mina ya wuce arfa ya ko muzdalifa ya komo ya tsawaful kaza da sauransu wannan aikin nashi amshashe ne a me yasa saboda ba zamanin shi bane ba addini bai zamanantar da yanzu ba a matsayin lokacin aikin haji da haka ba inda za a yi shi to haka waɗannan abubuwa wajibi ne mutum musulmi ko a yanzu ka ce za ka yi azumin watan ramadan ba zai yi ba to duk wani aiki dole ne mutum ya ɗora ma kanshi cewa sai yadda addini ya yi umarni haka za ka yi a lokacin sai ka zauna lahiya kuma ka bauta wa Allah bautan da Ubangiji zai yarda da ita ya sakauta maka akan abin da kai Allah da tar da mu malik ya cewa fata'ammal cikin littafin fata'ammal idza kana ba'du sahabati arada tabattul lil ibadati malik ya fata'ammal ka lura idza kana ba'du sahabati idan ya zamanto wani daga cikin sahabbai arada tabattula yayi nihin ƙaurace wa aure shi ne a tabattul mutum ce zai rayu ba zai ma yi auren gaba ɗaya ba ƙila fihi hadar kalamu da khalis mazalla salatul ya faɗi wannan maganar mai kaushi a kan shi cewa falaisa minni wa summiya fi'luhu ruhuban ali sunna aka ayyana wannan aikin nashi aka mishi sunan cewa kaucewa sunna ne malai ce da Allah fa ma zannuka bi ghairi hadha min al bid'i miye tunaninka akan wani aikin da ba wannan ba na bidoyin da ake kirkirwa a kirkiri bid'a a nuna cewa shine ma addinin Allah duk wanda bai yi shi ba to ba na Allah bane duk wanda bai yi shi ba bayya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kiyaye malai ce wa ma zannuka bi ghairi sahaba kuma zannuka bi ghairi sahaba sannan me ya tsammanin ka idai zaman to wannan aikin na bid'a wani wanda ba sahabi bane ya aikata kuma shikenan sai aka mishi kafa sahabi ya aikata ya aikata aiki mazalla ya maida mishi magana mai kaushi cewa ba haka ake yi ba sannan mazalla ya ambaci abin a matsayin ruhuban ani sunna kaucewa sunna ne to me tunaninka game da irin bidiyoyin da ake kirkira a yau ga mutum zai yi ibada ta ubangiji subhanahu ta'ala, amma shi da kanshi ya san al'amarin shi sai a hankali bal hasali wani lokaci shi da kanshi zai rika wani ce ka san mu da wata iyaka mu da wata ka'ida shi da kanshi ya yarda mafi yawancin mutumin da zai yi bid'a in kuka kauce kai da shi me yake cewa ya san abin da yake gaskiya ne kuma a yau ka dubi ko makarantu da ake kai yara zaka ga wani mutum mai yauni a harkar bid'a wanda la'allama shine jagora amma sai ya fito kiɗe shi ya kai makaranta ahlus sunna shi ya sa abin da ke ba daidai bane ba inda ya san daidai ne zai dawo mana ɗiyan shi akan wannan Allah shirye mu wa ma zannuka bi ghairi sahaba kuma me yake tunaninka ga mutumin da zai aikata wannan aikin idan zama to ba sahabi bane ba to kaga waɗannan abubuwa guda biyar da malai ambata man na shiddan su shine almakan wuri dole ya zamanto wurin da za a yi bauta shi ma addini yake ayyana shi babu inda za a yi tsawafi a ka'aba sai a makka duk duniya babu yanzu kaga daga cikin irin hayaniyan bid'a da aka kirkira a bana an ga an hango wasu masu maulidi sun yi ɗakin ka'aba suna suna tsawafi to me suke ni kuma dama an jima ana irin waɗannan abubuwa akwai garuruka daban-daban a cikin a cikin afirka wanda an yi irin wannan duka saboda bid'a ya za a jayo hankalin mutane a karkato su komo nan wa ya aballahu illa makka Allah kuma ya yi dole makkan za ta yi to wannan shine abin da malai ambata mana ana yake cewa ma zannuka bi ghairi sahaba ina kuma tunaninka akan mutumin da ba sahabi bai zo aikata wani bid'a haka kawai sai a kyale shi Allah ba za a kyale shi ba malai ce babu qaulillahi ta'ala babi wanda zai magana akan fadar Allah madaukakin sarki fa'aƙim waje haka liddini hanifa Allah ce fa'aƙim waje haka ka tsayar da fuskarka da yake nihi akan haka ka tsayar da ayyukanka ka tsantsantar da su liddini game da tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala da addinin da za ka yi hanifan kana mai tahiya akan hanyar aƙida subhanallah kana mai tahiya akan hanya kana mai tahiya akan hanya ta aqida lahiyayya babu zancen kwane-kwane ko dama ko hagu a zaka tsaya ne aqim wajhaka lid-dini hanifa karantarwar Allah subhanahu wata'ala wanda ya dora annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ta akan ta zaka tafi malike cewa qaulullahi ta'ala haka fadar Allah subhanahu wata'ala fa aqim wajhaka lid-dini hanifa sai ce fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha kaga samun bawa a kan tsarin bauta wa Allah ita ce fitirar da Allah ya ƙagi ɗan adam a kanta idan aka ƙyale ɗan adam ba a mai kutse ba to asalin shi an halicce shi ne don bautan Allah kuma akan wani tsarin yake daga ya kaga ya yi dama ko ya yi hagun yahudanci nasaranci wane ne kaza kaza to bi'ar da yake rayuwa a cikin shi ne ta yi tasiri a kan shi manzala sanata yake cewa ma min mauludin illa wa yuladu ala islam babu wani wanda za a yi fa face za a yi shi ne akan musulunci sai ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani yace uwayen shi ne za su kora shi kan addinin yahudanci ko su kora shi kan addinin nasaranci ko kuma su kora shi akan addinin bautan wuta amma asalin da Allah ya yi shi dan ya bauta wa Allah subhanahu wataala ne to a nan wannan aya ko kuma wannan babi malam ya kulla shi don ya nuna mana cewa anna fadlal islami la yakunu illa liman wajjaha qalbahu lillah falala ta musulunci ba ta tabbata sai ga mutumin da ya tsaya tsayin daka ya huskantar da huskan shi game da abin da ya shahi bautan Allah mai girma da buwa da zuciyar shi ya zama to zuciyarka Allah kan wata da ita babu zancen wani babu zancen wani kar a ɗora ka a kan tsoron wasu ba Allah ba ka taɓe ka yi asara ka tsaya tsayin daka zuciyarka ka tabbatar da ita ta zamanto ta Allah ce kawai sannan wa wahada qasdahu ilaihi wa thabata ala zalika hatta yatawaffahu Allah ka zamanto ka tsaya akan wannan bauta na ubangiji da ɗayanta Allah subhanahu wata'ala har ubangiji ya kawo ƙarshen rayuwarka me Allah yake cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa Allah har ƙarshen rayuwarka me ya ƙi ne ana shi da mutuwa kina har mutuwa ta zo maka ka zamanto a kan tsarin Allah kake tafiya wannan shi ne ma'anan fa'aƙin waje haka liddini hanifa to kalma ta abin da ya shahi addini me ake nihi da addini idan ka ce addini kuwa tauhid shi ne ɗayanta Allah a dalili shi ne Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljan da mutum ba Allah ce sai don su bauta mini me ma'anan bautan nan ɗayan ta Allah cikin bauta ka kaɗai ta ubangiji zaman to shi kaɗai kan wata babu wani Allah babu shirka babu gwamai ubangiji subhanahu wataala da wani a cikin bauta sannan kuma zai amshi sunan addini dukkan wani aikin da shari'a ce ta ubangiji sallah ne azumi ne wani ayyuka ne na ibada wanda ya tabbata da sunan addini wanda shine bautan Allah subhanahu wataala nan da Allah yake cewa hanifan kalma ta hanif alhanif ma'anar shi al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwahu mutumin da ya fuskanci ubangiji ya kawar da kanshi da duk abin da ba Allah ba sai kira shi da sunawa al-hanif daidaitaccen mutum wanda yake tsaye akan tsarin da ya kamata ibn abdulbar ɗaya daga cikin manyan malamai na malikiya yake cewa al-ma'arufu inda ammati salafi abu sananne a wajen gama garin magabata gaba ɗaya min ahalil ilimi ma'abuta ilimi ne duk ta'awili ta hanyar da ya shafi fasara suka ce abinda ake nihi da kalma ta hanifan annal murada bil fitrati fi hadhihi al-aya hiya al-islam fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha tsarin ubangiji ne da ya tsara dan adam akan shi me ake nihi aka ce tsarin nan shine musulunci wannan musulunci akan shi ne ake so ka tai ibnu abdul bar ya kawo haka a cikin littafin shi al-istizkar da haka Allah ya ce la tabdila li khalqillah babu wanda ya isa ya garwaya halittar Allah wani ya faɗo duniya a matsayin kawuri babu wannan duk wanda ya zo duniya musulmi ne shi ne ma'anar la tabdila li khalqillah Allah ce zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini daidaitacce tsayayyen addini wanda Allah ya umurci bayi akai walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su haka ba a kidime ake arafka ne ake zamakin a tsaya ai abin da ya kamata sai mutum ya zo ya kama wasu hayaniya na daban da zamanto aiki yake aikata dan wasu ya kasance wani wani Allah yake jin tsoro alhali wannan wanda kake jin tsoron da ba Allah ba ba abin da zai iya yi maka ka dogara ga Allah ka zamanto na ubangiji subhanahu wataala gaba ɗayan ka malaka ta wa qawluhu ta'ala haka fadar Allah subhanahu wataala wa wassa biha ibrahim banihi haka annabi ibrahim yayi wasiyar wannan musuluncin ga iyan shi yace musu mi yace inna allaha astafa lakumud dinah Allah ya zaɓan muku addini na musulunci falata mutum na illa wa antum muslimun kar ku sake ku bar duniya face kuna kan hali na musulunci a tausiya wasiyar da annabi ibrahim ya yi ga iyan shi ya yi wasiya a gare su lokacin kahin ya bar duniya cewa ya ku ‘ya'yana akan mi za ku tahi akan mi za ku bauta wa Allah suka ce za mu bauta wa Allah akan tsarin da ka bauta wa Allah subhanahu wataala kan shi yace da haka wala falaka mutunna kar ku sake ku bar duniya duk abin da za a yi dan adam yayi gwagwarmaya akan ya mutu da imani wannan shine gaskiyar al'amari shine ribar rayuwa ka mutu a matsayin musulmi shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka manzon da Allah ya aiko yake wannan addar ina gani ga kai la wa muqallibal qulub har rantsuwa idan manzon Allah yana cewa a a ina mai rantsuwa da mai jujjuya zukata manzon yake cewa zukatan bani adam suna tsakanin yatsun ubangiji yuqallibuha kaifa yasha Allah yana juya su yanda ya ga dama ashe wa zaka roƙa Allah akan mi ya tabbatar da kai akan imani akan musulunci duniyar ne ya zamanto an gama gwagwarmaya kuma ƙarshe ka mutu da musulunci wannan shine ribar rayuwa Allah da tar da mu to nan wasiyar da yayi nan ma yake cewa haka za yajibu ala alwalidi an yurabbiya auladahu ala ta'atillah yace haka ya kamata uba na gari ya tarbiyantar da yaran shi akan bin Allah sannan ya musu wasiya bil tabati ala hadha din akan su tabbata akan wannan addinin wal baqa'i ala tauhid sannan kuma su wanzu su tabbatu akan ɗayanta Allah subhanahu wataala wannan shine kwadayin da annabi Ibrahim yayi ya tara diyan shi yace musu fala tamutunna illa wa antum muslimin ashe ya da kyau ka rika hada diyanka lokaci zuwa lokaci ka rika tuna musu girman Allah saboda yaro a cikin rayuwar shi babu wanda yake da kima a idan shi sama da sama da mahaifin shi shi yana ji baban shi ya hi baban kowa da haka za a kakara a ce malam wai ya ce baban shi ya hi babana sai ka ce a baban shi bai hina ka ba eh kowa ya tsaye a matsayin nashi to mahaifi iya da kyau ya zamanto yana kulawa ɗiyan shi akan zamnar da su tarbiyyantar da su faɗakar da su jan hankalinsu ka rika nuna musu girman Allah da girman addinin Allah kuma ya zamanto shi ne burinsu a rayuwa kada ya zamanto duniya kawai kake faɗakar da su kaga ana rigima tsakanin mahaifi da iyan shi a dalilin ne kuɗi ana rigima da mahaifiya da ɗiyanta an kasa fahimtar juna saboda me kuɗi iya abin da suke da sun bata amma kuma abin ya gagara Allah kiyaye kaga nan da ya tara su ba cewa ku yi kaza ku a cewa kar ku mutu sai kuna musulmai iya abin da za ku kiyaye kenan za ku lazimci tsoron Allah a cikin rayuwa saboda wannan abin shine zai tabbatar da ku a lokacin da kuka zo mutuwa fala tamutunna illa wa antum muslimun malaki ta wa qawluhu ta'ala haka Allah yake cewa summa sannan auhayna ilaika mun yi wa'ayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa anittabi millata Ibrahim hanifa cewa ka bi tafarkin annabi Ibrahim hanifan tutar tsayuwa akan tauhidi da ɗayanta Allah subhanahu wataala babu shirka babu gwamaye ubangiji da kowa wa ma kana minal mushrikin Allah ya ce annabi Ibrahim ai bai kasance daga cikin mushrikai ba da aka duk mutum idan ka tashi bauta wa Allah ka bi tafarkin annabi Ibrahim wanda shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ɗora mu aka kaga anan Allah ya wahaye sun ma'auhaina ilaika sannan muka yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa a ne tabi millata Ibrahim hanifa ka bi tafarkin annabi Ibrahim me ya tafarkin shi ɗayanta Allah a cikin bauta ka a sanya wa Allah kishiya duk abin da ke shirka ne a nisance shi abubuwa na kiraye-kirayen aljannu a bar shi sihirce-sihirce da tsubbace-tsubbace a bar su duk abin da zai raba ka da Allah ka bar shi bai da amfani Allah kiyaye mala cewa an ibn mas'udin radiyallahu anhu anhu qala anna rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada inji abdullahi dan mas'ud mazala ce inna li kulli nabiyyin wulatan minan nabi minan nabiyyin babu wani annabi face iya da wulatan majibintan lamari ko ka ce masoya ko ka ce abakkan zama minan nabiyyin daga cikin annaba ga baki da kaga sahabban annabi annabi Isa hawariyun to haka zaka samu kowanne annabi iya da irin nashi waɗanda suke majibintan lamari mazala ce wa ana waliyi wa yake cewa wa ana waliyi minhum abi ibrahim yace ni kuma majibincin lamari na kenan wulatan min al-anbiya majibintan lamari a cikin annabawa annabi wani majibincin lamarin shi annabi wani annabi wani majibincin lamarin shi annabi wani mazala ce wa ana ni kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace waliyi minhum majibincin lamarina a cikinsu ya ce abi ibrahim mahaifina annabi ibrahim sai ya ce wa khalilu rabbi kuma shi ne badaɗan ubangijina kaga anan cikar biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala allah ya ce sun ma'auhaina ilaika anittabi millata ibrahim hanifa sai mazalla yake cewa wa ana waliyyi minhum abi ibrahima ya ce khalilu rabbi kaga wannan ya nuna cewa aya ta yi ta gaskantu a cikin ayyukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliki ta sun makara sannan mazalla ya karanta inna aulan nasi bi ibrahima rigingimu da ake yahudawa su ce nasu ne nasarawa su ce nasu ne sai mazalla ya karanta inna aulan nasi Allah ya ce ku sani lalle mafi cancantan mutane bi ibrahima game da annabi ibrahim sai ya ce lallazina taba'uhu su ne waɗanda suka bi shi sai ce wa hazan nabiyu da wannan annabin da ke tare da ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wallahu waliyul mu'minina Allah shine majibincin lamarin masu imani ashe annabi ibrahim na suwaye namu waye faɗi Allah ya faɗi yace aulan nasi bi ibrahim lallazina taba'uhu a lokacin shi waɗanda suka bi annabi ibrahim a lokacin shi wannan shine sunan annabi ibrahim wa hadha annabiyyu sannan da wannan annabin na yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallazina amanu da ma waɗanda suka yi imani su ne mutanen annabi ibrahim sai Allah ya ce ni kuma Allah waliyul mu'minina Allah ce ni ne majibincin lamarin masu imani gaba daya da annabi Ibrahim da wanda suka bi shi a wancan lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne majibincin lamarin wallahu waliyul mu'minin to wannan duka ana jan hankalin mutum musulmi akan kadayanta ubangiji a cikin bauta annabi Ibrahim shine abin da ya tsaya tsayin daka ka karanta tarihin kissar rayuwar shi baki daya da yanda ya yi fara'a ya yi baram-baram ya nuna ba shi ba waɗanda suke bautawa wani Allah shi yasa duk mutumin da ya bayyana a gare ka mushriki ne ka mushi iya nasiyar da za ka mushi to wajibi ne ka yi bara'a da shi kar ka nuna wani alama na goyon baya ko tahiya tare a kai daban shi daban kar ka nuna mushi wani abu can ba kuna makamancin wannan kaga ana so a tahi tare dole wani ma yanzu wani ma yanzu wani ma yanzu a hada a tahi tare a wannan ba daidai bane ba musulunci ana yin shi ne akan tsarin karantarwar annabin da Allah ya yi duk mutumin da ya kauce wannan to a mushi gargadi da nasiha gurgudan abin da za a iya mushi amma kar a nuna ce ana tare da shi ko kuma mutum zai aikata wani aiki na bid'a kuma kai ka bashi goyon baya a mushi rasuwa zai sadaka uku sai ga yace ka sai ka ce ai saboda yauni da kake ji ana tare kuma ka mance ba shar'ar Allah bace ba sai ka ji akai da kai so kake a kanka a can a tsaye a gaba-gaba lakiyar inna aulan nasi bi ibrahim lallazi na taba'u annabi ibrahim bara'a yi da mutane shi gaba daya ya yi bara'a da ma'aifin shi ya yi bara'a da al'umma shi gaba ki ɗaya saboda allah a dalilin haka allah ya jinjina mushi ya aka ma yi wa'ayi zuwa ga manzala sallallahu alaihi cewa ani tabi'i millata ibrahim anifa kai ma bisawun shi da aka mazalla da ya zo garin maka fara da'awa an sha rigingimu kala-kala ba abin da ba a yi ba an zage shi an hantare shi an makaryatar da shi an haukatar da shi an wawantar da shi an ce mawaki ne an ce boka ne an ce wane ne allah ya wanke shi gaba daya ba haka nan ba ne ba manzo ne na allah amma kuma ga irin yadda aka rika ɗauki ba da tsakanin shi da shi da al'ummar shi to haka mazalla ke cewa bada al-islamu ghariban wasa ya ubu gariban faɗuban guraba haka wannan addini ya fara bako da ɗin mutane kaɗan ana ta ja suna ja haka kuma zai komo wani lokaci mazala ke cewa aljanna ko wata itaciya a gidan aljanna ta tabbata ga waɗanda suka kasance wannan 'yan kaɗan ɗin mazala ce hum unasun qalilun su ne wasu mutane 'yan kaɗan a cikin maɓannata da yawa haka mutum ya ƙoƙari ya tsabtace addinin shi zama to addinin ka atace ke fes bayyada wani datti ba shirka ba bid'a babu wani mungada ba haka za a yi ba ra'ayina ba wane ne kawai miye Allah ya kuma zalla da shi wani shine mutum Allah wani shine iya adalcin da mutum zai maka shi a cikin rayuwa Allah taimake mu malaka wa ali wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة الله قال إذا أقريش يكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله للي الله لا ينظر إلى أجسامكم الله بايا كلن جنجنجكم أنونا واني شيني كذا واني شيني كذا واني كذا آه بارو الله تصوانك هو gajartarka ko ibanka ko ramanka ko kyawunka ko haskenka ko duhunka ko waneninka in ma ya kake ne ba ruwan Allah da wannan inna Allah la yanzuru ila ajsamikum sai ce wala ila amwalikum haka Allah baya dubi zuwa ga dukiyarku wani iya da kaza wani iya da kaza ba ruwan Allah da wannan mi Allah yake dubawa walakin yanzuru ila qulubikum Allah yana dubi ne zuwa ga zukatanku tsarkin niyya dan wa akai dan Allah aka yi ko kuma dan Allah da wani aka yi daga an yi dan Allah da wani Allah ya huta ana agna shurakai an shirk Allah ce ni ne mafi wadatan abakkan tarayya akan wani ya sanya mini kishiya Allah ce duk aikin da aka yi sai aka ɗauko wani aka sa a ciki aka sa ni a ciki Allah ce ni na huta na barka da kai da wannan da ka haɗa ni da shi sai a je a ga an iya samun wani abu ba abin da za a yi samu me za ka samu a wajen mutumin da ya tashi gobe kiyama shi wa tsirara bai da riga bai da wando bai da takalmi bai da kaciya me za ka yi tsammanin samun a wajen shi walakin yanzu ila kulubikum zuciya wa a'malikum sannan kuma zuwa ga ayyukan da kuke aikatawa malik ya cewa a cikin sharhin i'lamul anam yace fi hadal hadith bayanu anna al-ibrata laysat bil mazahir wannan hadisi yana maka nuni akan ta abun lura ba kyalkyalin waje ba ba kyalkyalin waje ake duba ba saboda Allah baya kallon gangan jikinku sannan Allah baya kallon dukiyarku fallahu ta'ala la yanzuru ila al-ajsami wa jamalaha Allah baya kallon gangan jiki da irin kyaukin da yake da wala ila kasaratil amwali wa sarawatiha ko ko mutum ya ce ya tara dukiya da yawa iya da kadarori da yawa ba ruwan Allah da wannan Allah yana dubi zuwa ga abubuwa guda biyu ne na farko alqulub zukata zuciyarka ya take kuma Allah shi kadai yake banta da cewa shine alimun bi zati sudur shine ya san abin da kai dan shi kai ko ba dan shi kai ba ya sani kuma shi ke bar dada shi yasa wallahi bai kamata wani adam ya rubuta kai shi kakka yaudari kanka saboda ahini kake babu wani tasattub da zaka iya ko wani boyewa da zaka iya wanda yake ba da ladan shi kuma zuciya kawai ta kallo Allah taimake mu da gyara niyoyin mu niyya ta zama to mai kyau zuciyarka ta zama to tacciya shi yasa manzon sallallahu alaihi ya gama bayani sai ya ce ku saurara a cikin gangan jikin adam akwai wata gaba in ta gyaru komai ya gyaru in ta lalace komai ya lalace ita ce zuciya kuma ita ce Allah ke kallo abu na biyu al'amal aikin da bawa ya aikata mai kai kana dukiya mai kai kana da kadarori mai kai kana da mulki mai kai kana da dama na ƙarfin gangan jiki wace irin gudunmuwa ka bada shi ne abinda sahabban manzala salasala suka ciri tuta a kan shi mutum ne zai musulunta yanzu sai tambaye manzala mai zai sumama lokacin da ya musulunta mai ce manzala ya rasu lallahi mai zai manzala ce ka je ka yi abinda kake ga za ka iya kawo musulunci gudunmuwa yana zuwa garin su sarki ne sai ce to daga yau mutanen garin maka tunda sun kori manzala daga gari sun ki imani ba ma ƙara sai da musu abinci sai ga tawaga ta ƙuresha da suke da jijji da kai da daga karan hanci da wane ne sun zo wajen garin madina wajen manzala suna roƙon alfarma a ma su mama magana da sai da musu abinci mutumin da ko kora daga gari kuna neman shi ruwan ajallu ku kashe shi sai ga shi kun haɗo tawaga ta manyanku kuna nema da Allah ya sa baki izza musulunci ta fito ko ta fito ba karara walillahi izza ta fito duk da ana ga cewa su musu mallaki kaza ba musu mallaki kaza ba amma ga wani Allah ya kawo kuma ya yi aikin to wajibi ne mutum musulmi ya ma musulmcin shi aiki gwargwadon abin da Allah ya hore maka ba dole ba sai wani kowa ne kowa ne kowa akwai irin gudunmuwar da zai iya badawa gwargwadon halin da yake abinda za ka iya yi kai wannan aikin la'alla ya zamanto maka shine sababin dacewa da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah datar da mu to idan muka duba waɗannan maganganu guda biyu cewa Allah yana dubi zuwa ga zukata sannan kuma Allah yana dubi ne zuwa ga ayyuka za mu fahimci cewa فإذا كانت القلوب مخلصة لله عز وجل والأعمال مستقيمة على شرع الله زوتيا سركككا aikin da ka aikata kuma tsayayyen aiki ne akan tsarin karantarwar addini to fa hadha alladhi yanzuru Allah ta'ala ilayhi nazara i'tibarin wa qabulin wa rahma shine abinda Allah zai kalla kallo irin na abaka amshi aikin abaka lada akan abinda kai Allah ya maka rahama in ba waɗannan abubuwan guda biyu suka nagartu ba to Allah baya amsa wannan aikin da haka fadlul islam falalar musulunci shine ka yi shi a yanda yake ba a yanda kai kake so ba ba da ce walahu ma daga gare su bukhari da muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faraqukum ala al-hawdi wala yurfa anna ilayya rijalun min ummati حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك عبد الله بن مسعود الله قال لنا غير شيء كما من الله صلى الله عليه وسلم وانا فارقكم اي انا سابقكم na riga ku na tahi manzala ce ina jiran shi ne ma'ana faraqukum ina jiran ku alal hawl akan wannan tafkin nan wanda reshe ne daga ruwan alkausara wanda yake cikin gida aljanna wanda Allah yake cewa inna a'tainaka alkausar to wannan ruwan na alkausar shi ne yake da wani reshe ko wani akira wani wani wani gulbi ko tafci haka wanda kuma daga can ya zubo ya zubo daga azururu guda biyu ɗaya ta zinariya ɗaya ta azurfa wannan zai tafka a farfajiyar da za a yi hisabi shi ne wadala yake cewa albishirinku ina jiranku a wannan wajen sai ya ce wala yurfa anna ilayya rijalu za a ɗaga wasu mutane daga cikin al'umma ta min ummati hatta iza ahwaitu har sai na nuhwaci liuna wilahum in shayar da su ka duba fa wannan ruwan muzalar ne shayar da kai sai ɗauka ne kama ka sha sallallahu alaihi wasallam muzalar ta waɗannan mutanen har sai na yi niyya in meka musu uhtujibu duni sai a sha makance su game da ni fa aqulu sai in ce ai rabbi ashabi ya ubangiji wannan al'umma ta shi fa yuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka kirkira ba bayanka baka san abin da suka kirkira ba bayanka abu na farko mazala bai san gaibi ba daga nan mun gane wannan innaka la tadri inda san gaibi ba wannan ba zai zuba wa hadu wannan magana mazalla ya faɗi ta sallallahu alaihi wasallam haka kawai saboda kana so ka daga wani mutum a gani cewa shi din na daban ne a cikin al'umma sai ka ce mazalla ya san gaibi ko ba mazalla bane kake nufi so ne kake in ka daga manzalla sai ka ce ai to shikenan al ulama'u farasatul anbiya sai ka gangara zuwa inda kake so Allah kiyaye to kaga ana manzalla ke ce innaka aka ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka abu na biyu hatsarin bid'a ahdathu ba'daka abinda suka kirkira bayanka suka aikata bayanka ruwan alkausar tafki ne ko kuma haud inda da yake farfajiyar kiyama wani reshe ne daga cikin ruwan alkausar hadisai sun zo daban-daban akan abin da ya shahi shi alkausar sannan kuma abin da ya shahi alhaud bayan tattara maganganun gabaki ɗaya imamun nawa yake cewa shi wannan alhaud inda aka yi magana anan kamar wani reshe ne daga cikin alkausar wanda yake cikin aljanna yake zubowa nan to wannan shine tafkin da adadin abin shan ruwa da yake saman shi adadin tauraron da suke cikin sama sannan ruwan fari shi fari ne tas ya yi madara fari sannan kuma ya yi zumuwa zaƙi da daɗi sannan kuma ya yi kalmiski ƙamshi shi wani ruwan mazala ce duk wanda ya sha da shi da ruwa sun yi hannun riga faman shariba minhu fala yazma'u ba'dahu abada duk wanda ya kurbi wannan ruwan har abada ba zai ƙara jin shi ba Allah arzuka bar sha wannan to manzo yake ce a cikin wannan hali sai a nuna mu wasu a cikin al'umma ana fama a shayar da su sai a sha makance su ai waɗannan ba sa tare da kai sun kirkiri abu kaza sun kirkiri abu kaza sun kirkiri abu kaza wannan hadisi akwai abin tattaunawa a kan shi kamar haka abu na farko ai rabbi ashabi ya ubangiji waɗannan sahabbai na ne 'yan shi'a masu aibanta sahabbai masu zagin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam da suka ce ai gashi a cikin hadisi manzon Allah ya haka bayanin malamai akan haka ashabi wa hadha yaqulu halika ta fihi dalilun ala anna man ibtada'a fi ad-din bid'atan wa ghayyara fa innahu la yaridu al-hawda abu na farko duk wanda ya kirkiri bid'a sun yi hannun riga da tafki al-kausara ko kuma ka ce wannan tafki wanda yake farfajiyar kiyama wani shi ne abu na farko abu na biyu mazana salata ne ke cewa ashabi a wata riwaya kuma yake cewa ai rabbi minni wa min ummati waɗannan al'umma ta ce a wata riwaya sai rafida suka ɗauki wannan gabar ta cewa ashabi suka ce ai sahabban bayan mazana salata ne ya mutu duk sun yi ridda wa annahum qad irtaddu wa kafaru ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce musu a ƙarya kuki ba ka nan bane ga bayanin yadda yake kamar haka al'imamun nauyi a ƙarƙashin wannan hadisi da ya sharhi shi yake cewa ya ce hana min makhtalafa ulama fil muradi ala zalika ala aqwali maganganun malamai akan haka ahaduha a magana ta farko annal murada bihi manzala sallallahu alaihi akwai munafikai a lokacin da ya rayu ko babu akwai su abdullahi ibn ubay ibn salul shine ma hamilul liwa shine marikin tutar munahuccin duniya gaba daya a gobe kiyama duk wani munahuki bayan shi dai yawma nad'u kullu unasin bi imamihim Allah ta rana zamu kirayi kowace al'umma da jagoranta to waɗannan munafukan su ake ni manzala sallallahu alaihi wasallam yana shayar da su yace ai rabbi ashabi sai a ce a ai waɗannan ba sahabbanka bane saboda munafukai ne sun jirkita addini sun sauya shi sun yi ridda bayan kamar duniya su wane ne munafukai almuradu bihi almunafiqun wal murtaddun da wanda suka yi ridda ka duba yaki na farko ma da aka yi a lokacin Abubakar Siddiq harbin ridda ya dan wanda suka yi ridda suka ce to su dama da suke sallah saboda manzon yana rayi wasu suka ce to sun fasa wasu suka ce to mu abin da ya shahi zakka daga yau ba za mu bada ta ba saboda ni saboda dama mazalla da muke ba mu yanzu kuma mazalla ya rasu da aka ita ma zakka ta rasu suka ce ba za su bada ba sai abubakar yake cewa wallahi la uqatilan man farraqa bayna as-salati wa zakat na rantsi da Allah ce sai na yaki mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka dalilai da suka yi nuni akan sallah su suka yi nuni akan akan zakka ya samu goyon bayan sahabbai gaba daya abubakar ya yaƙe su wasu sun ko wasu kuma su kowa ba to kaga waɗannan za su tashi da alaman alwallah gobe kiyama amma kuma sun yi ridda da haka za a sha makance su wannan shine magana ta farko da malamai suka yi malaki ta kama sai a fil hadith tali fa yunadihim annabi sallallahu alaihi wasallam la siyama allati alaihim fa yuqalu laysa haula'i mimman wa'adta bihim ai waɗannan ba waɗanda kai zama da su bane ba ba waɗanda kai kaza ba da su ne ba magana ta farko kenan munafukai don suka yi ridda magana ta biyu malamai suke cewa annal murada man kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam sun martadda ba'da mutumin da yana da imani a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mazalla yana barin duniya shi ma sai ridda to kaga mazalla ya bar shi a a matsayin musulmi kuma zai tashi gobe kiyama da hasken alwala amma me za a yi da shi sai a sha makance shi wannan su ne ake nihi sai mazala ya ce ashabi ai suna cikin mabiyana sai ya ce a waɗanda ai sun sauya sheka saboda sun yi ridda bayan ka ba bayani na uku annal murada bihi ashabul ma'asi wal kaba'ir alladhina matu ala tauhid fi wa ashabil bid'ah abinda ake nihi da waɗanda za a sha makancan nan su ne waɗanda suke ma'abuta ayyukan sabo kaga ba za su sha ba kai tsaye wata jahannama za su kai ko da akwai tauhidi tare da su in Allah ya ga dama sai mi sai azabtar da su ko Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika amma liman yasha kina idan Allah bai ga dama ya gafarta musu ba duk da akwai tauhidi tare da su amma za a hana su shan wannan ruwa sai an kai su ina wutar jahannama sun dandani kuɗa sun su daga baya a hudu su mali ce wa ashabul bid'i Allahumma amin da ma'abuta bid'a waɗanda bid'ar su bata hudda su daga cikin musulunci ba musulmi ne amma an yi sharholiya da yawa an yi abubuwa na bidoyi da yawa to kaga wani shawa zai tashi da alaman alwala kuma yana cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma za a hana shi shan wannan ruwa me yasa saboda ayyuka na sako da bidoyi da yake aikatawa malici wali hada saboda haka yaqulu al-hafiz abu amr ibn abdul bar ibn abdul bar yake cewa kullu man ahdatha fi din kaga wannan malami ne babba a cikin malikiya in dai da gaske ana malikanci in yayi magana to ya kamata a bi shi yake cewa duk mutumin da ya kirkira a cikin addini yace fa huwa minal muqra fa huwa minal maqrudin an al-haud iya daga cikin waɗanda za a kore su daga wannan ruwan al-kausar inji wa ibnu abdul bar yace kal khawarij kaman khawarij yace war rawafi da rafidawa wasa'ir ashabil ahwa da duk ma wani dan bid'a ana iya kauce shi game da shan wannan ruwan na na, na alhaudul mawrud to haka zaka samu bayanan malamai daban-daban akan abin da ya shahi wannan tafkin na alkausara manzala ke cewa za a kautar da mutane a ce ai dalilin kirkira da suka yi a bayanka to wannan magana kawai ta isa ta ba mutum mai imani tsoro abin nan da nake yi addini ne ko ba addini bane ba wa ya dora ni akai me dalili na akai ya kamata kama kanka tambaya kama kanka raskwana kama kanka adalci karka yarda ka mutu a matsayin mutumin da yake mubtadi'i kana aikata ayyuka na bid'a kana wahaltar da kanka kana bata lokacinka kana wahaltar da dukiyarka akan abin da ba wani abin da za ka samu a wajen Allah duk wa aikin da kai a matsayin bid'a aikin banza ne kuma lokacin da ka ɗauka ka ɓata wajen wannan aikin satus al'anhu a mamallahi subhanahu wa ta'ala Allah sai ya tambaye ka ba lokacin ba kayan wasa ba ne ba Allah zai tambaye ka me kai sai ka ce zagayen muridi kuka sai ka ce zagayen waya kuka yanzu ka duba ka gani ana ji ana gani ayyuka na ɓanna bal mazhar ne daga cikin mazahir na 'yan shi'a zagaye da wani zanga-zanga da wane ne a wajen wasu a aksar wajen 'yan shi'a to shi da yake ɗan bid'a bai yadda antivirus bai da jihazul mana'a bai da wani abin da zai rika tantance abubuwan su da haka duk wani abin da ya zo ayo kai abu kaza kai tun wa mutai sai a kwasa a kai a dunguma a yi Allah kare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته